yanzu insha Allah za mu saurari karatu daga babban shehin malami al-doktor Suleiman Abdubara wanda aka yi sani da bin Dawud larabawa dai sun ce al-ma'rufu la yu'arraf in dai mutum ya riga sananne ne ba sai an sanar da shi ba don haka tare da malam akwai kuma babban limamin wannan masallaci a sheikh imrana alisani wasu daga baya sun ce in kara da chief imam na wannan masallaci shi za ya zuwa ya taya malam wajen rero karatun alkur'ani mai girma kenan alaran makarin malam ya shirya bal ta tafaddal mashkuran ma'ajuran mukarraman mubajjalan معظم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخفون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم نعم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي, وما لي حيلة وما لي حيلة إلا اصطباري وعفوك إن عفوت وحسن ظني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka ‘yan uwa ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 29 ga watan rajab wata na bakwai a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna ma Allah ta'ala godiya wanda da kaddarawan shi da yardan shi da hukumtawar shi da izinin shi da ganin damar shi ya kaddare mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka na likitan makka inda an saba haduwa dama a nan tare da iyaye mata domin tunatar da su akan abin da ya shafi addinin musulunci muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya sanya ma wannan haduwar tamu albarka ubangiji Allah ya mamu gyaɗar dogo sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya Allah ya tarfa magarinmu nono muna roƙon Allah ta'ala ya kama mamu cikin al'amuranmu ya sanya albarka cikin rayuwanmu ya sa mu gama da iskan duniya lahiya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin wacce ta samu dama halarta a wannan waje take da wata bukata kumshi a zuciyanta ta alheri Allah ubangiji ya biya muna roƙon Allah waɗanda suke fama da cututtuka a cikinmu Allah ta'ala ya warkar da su muna addu'a Allah ta'ala ya sa dukkanin ababen da muke yi muna yi ne a sa'a Allah ka raba mu da yin asara muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara bungulo da bulalo da shatato da mako alkhairai da albarkoki a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar ya Allah ka sanya ma Nijar albarka makiyan wannan ƙasa Allah ta'ala ka ƙara nisantar da su ka ƙara masu matsaloli da wahalhalu Allah ka ƙara murƙushe su duk wanda yake ma ƙasarmu ta Nijar zagon ƙasa ko dai yana zagon ƙasa ne da alƙalamin shi ko kuma yana zagon ƙasa da bakin shi ko kuma yana zagon ƙasa da wani matsayin shi ko yana zagon ƙasa da wata dama da Allah ya bashi ya Allah ka dame damar da ka bashi Allah ta'ala ka tura shi cikin kunci da matsaci da matsala duk wanda yake nan ya zura ido yana jiran ya ga Nijar da 'yan Nijar sun shiga cikin wahala Allah ka tulla ya cikin wahala ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka ƙara ma ƙasar mu ta Nijar albarka ya Allah ka ƙara mata ɗaukaka ya Allah ka ƙara ma Nijar wadata ya Allah ka nisantar da wahalhalu da fitintunu da tsegun gumma da matsaloli da bala'i da kata'i da masiha da tsaya daga cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah muna roƙonka dattawa na cikin ƙasar Nijar ka sa masu albarka ka sa su gama da duniya lahiya muna roƙonka Allah matasa da samari da 'yan mata Allah ta'ala ka sanya ma rayuwarsu albarka Allah ta'ala ka sa su huskanci alkhairi su huskanci albarka duk inda alheri yake da albarka duk inda abin arziki yake ya Allah ka sa mu huskanci can mu maida shi alƙiblan mu muna roƙon Allah ta'ala duk wanda yake amfani da wata damar shi domin ya kuntata ma kasar mu ta Nijar ya Allah ka bige mu shi ka zace mu shi ka kwamce mu shi Allah ka tunkudo wata tunkiyar masifa ta tunne shi ka sako wani kunkun bala'i malmalele ya murkushe shi ya Allah ka turo mashi ciyawar da bai iya miƙewa daga ta murkushe shi Allah ka aza mai ciwon zauna ka huta ka maida shi can ƙauyen ƙayau a daina jin ɗuriyar shi a daina jin labarin shi ya Allah muna roƙonka ka kasance tare da mu a cikin dukkanin al'amuran mu ƙananu da manya ya Allah ka iya mamu abin da ba mu iyawa ya Allah ka kama mamu inda ba mu iya kamawa ya Allah ka sanya hannu cikin al'amuran mu baki ɗaya ya Allah ka gudanar da sauƙi da lumana da sanyin rayuwa da kwanciyar hankali cikin al'amuran mu baki ɗaya na ƙasar Nijar Allah ka kama hannayen jagororin mu zuwa ga abin da zai zamo alkhairi ga 'yan ƙasa ƙasa na'am malam musa malam musa ya mamu wa'azi da tunatarwa wacce take cike da fa'idoji da alkhairai Allah ya saka wa malam musa da alheri Allah ya ba malam musa kuɗaɗe masu albarka na halal na san malam musa yana son kuɗaɗe bakin gwalgwado to Allah Ubangiji ya ba Malam Musa kuɗaɗe na halal, Allah ya azurta shi da halak, ya Allah ta'ala ka arzuta shi ka buɗe mai ƙohohin albarka, kuma ka sa yana shigowa aljanna cinkaye Muhammadu Juma da shiga ciki. Allah ka sa mu kwace can wurin. Na'am, Allah ya saka wa Malam Musa da alheri akan abin da ya karantar da mu kuma mu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da shi. To kamin malamai su zo, insha Allah ta'ala ni zan dan yi fadakarwa da tunatarwa ne bisa kan wani maudu'i wanda yake da muhimmanci maudu'in shine bisa kan yaudara da ha'inci yaudara da ha'inci ina nihin cin amana cin amana tsakanin ma'aurata Allah ka raba mu da cin amana Allah ka sa mu zango 'yan amana masu riƙon amana masu kiyaye amana ya Allah muna roƙonka ubangiji Allah ka nisantar mamu da maciya amana duk inda maciyin amana yake ya Allah kakka bari mu haɗu da shi shi ma kakka bari ya haɗu da mu ya Allah muna roƙonka ka sa mu yi gabas maciya amana su yi yamma kuma kowa ya sa kai babu rana haɗuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka ɗauke cin amana da yaudara da ha'inci daga cikin al'umman musulmi alaramma cin amana mugun abu ne yaudara kasan yaudara kala-kala ce kuma wato wuraren da ake yaudara lungu-lungu ne sako-sako ne kwararo-kwararo ne gida-gida ne ɗaki-ɗaki ne to ni kuma ina son in ɗauki lungu guda ɗaya kaɗai ɗaki guda ɗaya kaɗai shine yaudara ta tsakanin ma'aurata tana cikin manyan yaudara tana cikin yaudara waɗanda suke masu girma yaudara da cin amana tsakanin ma'aurata akwai ta ko babu a'a ramma in ba a yau in ba a cin amana tsakanin ma'aurata a garin maraɗi to me amfanin magana akan ta in sake ta in yi wata akwai ta ramma ka tabbatar to shi kenan alaran ma ya ce akwai akwai cin amana tsakanin ma'aurata ko babu akwai yaudara akwai ha'inci akwai cin amana ana samu tsakanin ma'aurata to mi ke sa cin amana na farko dai menene ake ce ma cin amana wato auratayya ya kamata mu san ko menene cin amana ta auratayya domin akwai jahilai wanda suke ce an ci amana su kuma ba a ci amana su ba ko yanzu misali wata mace da mijinta ya ƙara aure ita haya ci amana to kaga wannan jahilci ne ko eh ashe mayaudari ne mace ya amana ne to ita kumburi tana cewa an ci amana ta kaga tana tana cika tana bacewa tana huci kamar kasa tana ta kumburi kamar fulawa ta shayas wai an ci amanata me ya cin amana wai saboda kawai mijinta ya ƙara aure to wannan cin amana ne an ramma wallahi tallahi ba cin amana ba ne mijinki ya ƙara aure bari in gaya maki mijinki ya yi aure ba tare da kin sani ba ma kwata-kwata wannan ba ya cikin yaudara ko cin amana daidai ne ya halatta shari'ar Allah ta yarda fanki huma tsabalakun فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع na'am فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ƙara karanto ayan na alaramma فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع na'am فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم wai mata kun ji ayar da alaramma ya karanto ko ba ku ji ta ba ba su ji ba alaramma ƙara karanto musu
فان-
Kai, alaramma ya kashe batir ɗin ma gaba ɗaya فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع na'am فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Allah ta'ala ya ce fankihu ma tsaba lakum ku aure abin da ya maku daɗi minan nisa'i daga cikin mata masna ku auri bibibi idan kuna so wa thulatha ko uku uku wa ruba' ko hudu hudu aran makara karantawa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ku aure abin da ya maku daɗi daga cikin mata ko bibi biyu ko uku uku ko hudu hudu kaga ba a makasancan guda ba ashe kamata ya duk wanda zai aure ya fara da bi ko domin aya da bi ta fara fankihu ma tsaba lakum ku aure abin da ya maku daɗi minan nisa'i na daga mata masna biyu biyu biyu wa thulatha da uku uku wa ruba da hudu hudu wai kun fahimci wannan aya ko ba ku gane ta ba wane ne ya faɗi wannan magana Allah ne ana mai zanga-zanga ana mai tawaye ana fushi da shi ana da ja cikin hukuncin shi ana cin gyaran shi wallahu ya hukumu lamu aqiba li hukumi الله يحكم لا معقب لحكمه Allah shi yake وهو hukunci.
سريع الحساب Allah ta'ala ya ce wallahu ya hukumu Allah yana hukunci la mu'aqqiba li hukmihi kuma babu mai cin gyara cikin hukuncin shi wa huwa sari'ul hisab kuma shine mai gaugawar hisabi don haka Allah ta'ala ya hukunta to amma wasu daga cikin mata suna nuna revolution kinsu akan hukuncin Allah wannan suna nuna tawaye da rashin yarda akan kai wata mace duk ayar da zaka ga mata ta yarda daga Allah ne amma banda wannan ita da an yi zancen aya ta ƙara aure shi take kawai wannan ƙarya ma ce aka shirya aka ce Allah ya ce Allah bai ce ba to don haka mijinki ya ƙara aure ko da saninki ko ba da saninki ba a ce kuna zaune maraɗi kawai sai ya je zandar ya zaɓi wata mace ya aura ba tare da kin sani ba a yi hidima a yi komi sai bayan shekara goma sha biyar kawai sai ki samu labarin ashe yana da wata mata zandar to a nan in kika ce ya cuce ki ko ya ci amana ki ko ya yaudare ki wannan yana nuna kanke yana cikin tukunya ke bakar jahila ce baki san menene cuta ba da yaudara cikin zaman aure wallahi tallahi wannan ba cutar ki bace yayi ba watakila ma kaunar ki ce ta sa ya boye miki kasa akwai mazan da saboda yana kaunar matar shi bai son ma ya bayyana mata zai yi aure saboda in yana bayyana mata shagen jikinta zai shanyewa wata in ya bayyana mata daga nan haɗuwa za ta yi ta zubi to amma saboda tsananin tausayinta da ƙaunarta yana son ya yi aure sai ta kwana-kwana yake wa yake wani hasa ya je ya auren sai an yi shekaru ma bata sani ba wannan cin amana ne a rama to a dai a cikin dai addinin musulunci wannan ba a lissafa ya cin amana don haka duk wanda take to ita kuma wata mace duk abin da mijinta ya aikata duniya bai ci amanar ta ba sai ran da ya ƙara mata aure kawai in ya je yadda na wallahi bai ci amana ta ba ita wannan ba wani abu bane wajen ta in ya je ya yi swata aka kama shi aka kai shi kasu ita za ta ɗora kai mai abinci ma gidan kasan saboda tana ƙaunar shi ba matsala yaushe ne ya ci amanata radda ya yarda ya ƙara aure kuma wannan wanda ya auro insha Allah ta'ala ta zama ma daga sama ta faɗo iyakar kirki oho ba dai mace bace ya auro to shikenan ita wajenta ya cuce ta ya guma mata mugu abu ya mata laifin da ba a yahe shi ya mata tsiya shikenan sai ta dora lissafa mijin ta macuci ne mai yaudari haka fa muke da wannan lahiya lomi ya rasa gare ni tsakani da Allah ɗan banda da cuta da yaudara to yana ma cikin abin da yake nuna ma da yawa daga cikin mata suna da jahilci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata suna da ragowa ta hankali wallahi da gaske ne akwai shi domin yana cikin ragowa hankali wanda miji ya ce zai ƙara aure ita mace ta kafa tambayoyi kenan to tsakani da Allah baban lamaratu ni ina sa in tambaye ka dan Allah ni abin da ke bani mamaki wai da zaka ƙara aure wai kamar menene ka rasa gare ni shin akwai wani abu ne tsakani da Allah ne dai ka gaya mana gaskiya menene wanda baka samu yawa ce maki sai an rasa wani abu ake ƙara aure ai lokacin da ake zaune lafiya ana jin daɗin soyayya daidai lokacin nan ne ake ƙara aure amma in ya zama sai in matsala ta zo ko sai akwai tashin hankali wannan shine ƙara aure mai matsala wanda za ka ƙara aure saboda matarka kana da matsala da ita a kote kaza to wannan ƙarin auren shine mai matsala kuma da wuya ya zauna lafiya biyu da matsala amma asalin ƙarin aure wannan ana yin shi to ni dai ba bisa kan ƙarin aure ba zan yi magana wannan na dan tabo shi ne saboda da an ce yaudara da cin amana ta aure to ita wata mace babu inda aka ci amana ta sai lokacin da aka karo aure a in Allah ya ce namiji ya auro mace ɗari kuma ya je yana da dama yana iya auro mace ɗari kar ki faɗa da wannan kar wannan ya bata maki rai kar ya zama shine tashin hankalinki na rayuwa kar ya zama wannan shine babban problem taki in kika zama haka to kenan ke kina da ja da hukuncin Allah baki yarda ba da tsarin Allah yau da Allah ya ce mata su auri maza hamsin hamsin wallahi tallahi ba mu da matsala da wani mace ta je ta auri namiji hamsin oho ubangijin da ya halicce ta shi ya ga dacewar haka ya tsara to me matsala menene matsala cikin haka saboda haka Allah shi ya halicci kowa kuma shi yake ma kowa adalci ya dora shi gurbin da ya dace a takaice abinda ake nufi da cin amana na auratayya shi ne ya zamanto an samu wata alaƙa can wajen gidan aure wadda ba ta shari'a ba ke matsayinki na mace ya zama kin kulla wata alaƙa a can wajen gidan aure tsakaninki da wasu kattai ko tsakaninki da wasu mazaje na daban ko tsakaninsu da wasu abokan aiki wannan alaƙar ya zama na alaƙa ce irin ta sha'awar juna alaƙa ce irin ta maganganu waɗanda ba su faruwa irin wannan maganganun sai don motso sha'awa da nuna ƙauna to in aka samu haka ko da ba a kai ga zina ba ke mayaudariya ce in kin ji ana zana macuta mayaudara masu cin amana aure ki ba da sunan ki tun kama a tambaye ki in kin ji mai gangami yana gangami yana neman masu cin amana gidan aure ki je ki kai kanki tun kamun ya kawo gare ki in dai har tsakaninki da wasu kattai akwai wata relation ta waje tsakaninki da wasu kattai akwai wata mu'amala ko dai ta tura masu mesajoji na maganganu masu daɗi a can ƙasa ba tare da sanin miji ba kuma kina muku muku kai ya sani ko kuma tsakaninki da wasu kattai a waje ya zama na har telefon yake ɗauka ya kira ki ya ce ina nan bakin famfan balla ina jiranki sai ki ce to gani nan gani nan sai ki nemi permission a wajen miji za ki huta ya ba ki gaya mai cewa ba wani ƙato ne kira ki sai ki mai ƙarya ki shirya cewa za ki huta wajen biki ko za ki zuwa ganin marar lahiya ko za ki je ta'aziyya ko za ki je waye ki zabura domin ki je ku kwace da ke da wannan shirgegi bakin fanfan ballo to insha Allah ta'ala ke kina cikin waɗanda suke cin amana aure aikin nan da kike cin amana aure ko kuma a samu wato a takaice dai ina son in ce cin amana ta auratayya shine kafa wata alaka wadda shari'a bata yadda da ita ba a wajen aure ana samu kotan namiji ana samu kotan mace namiji yakan iya ci amana aure ga matar shi ta aure amma ya je ya dora kewayewa yana yaudararta yana yin wata mu'amala wadda shari'ar musulunci ba ta yadda da ita ba da wasu matan na daban wadda ta saba wadda da matar shi ne ya kamata yi wannan shi ma ana lissafa matsayin mayaudari maciyin amana ya ci amanar aure ‘yan uwa cin amana aure yanzu ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare ga duniya Allah ta'ala ya faɗi a alƙur'ani na farko dai akwai ayat da Allah ya ce ba ya san mayar da Allah ran mota ayat
inna Allah la yuhibbul kha'inin a wata aya na'am da masha Allah karanto daga farkon ta Allah ran in ma ta khafan min qaumi وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء na'am إن الله لا يحب الخائنين a wata aya Allah ta'ala ya ce zalika li ya'lama anni ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين sai ka rage cin kaji Allah ran masana ta yadda harba a wata aya Allah ta'ala ya ce wala tujadil anil ladina ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم na'am إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما inna Allah la yuhibbu kulla khawanin a suratul hajj ko إن الله لا يحب كل خوانا أثيما a ba waccan bace wagga wata ce ta daban
إن الله لا يحب كل خوان كفور a cikin suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم cikin تعلمون suratul tahrim Allah ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط mi كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما na'am فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع a الداخلين suratul ma'ida Allah ya ce wala tazalu لا tattali'u تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Allah ta'ala waɗannan ayoyin da alaran ma ya jawo duka Allah maɗaukaki yana nuna yadda yake kyamar mayaudara da yaudara da cin amana. Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son maha'inta mayaudara masu cin amana. Aya ta gaba Allah ta'ala ya ce zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib na faɗi gaskiya saboda annabi yusuf ya san da cewa ni ba zan ha'ince shi ba a ɓoye wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin kuma lalle Allah baya shiryar da makircin masu ha'inci tona masu asiri yake a wata aya Allah ta'ala ya ce wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum karka shiga rikici na mutanen da suke yaudaran kawunansu suna cin amana kansu da kansu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin man kana khawanan afima ko lalle allah baya son dukkanin wanda yake mai yawan ha'inci ne mai yawan aikata zulumi a cikin suratul anfal allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani la takhunu Allah war rasula kar ku saki ku ci amanar Allah da manzo wa takhunu amanatikum kuma kar ku ci amanar kanku da kanku wa antum ta'lamuna kuma alhaliku kuna sane a cikin suratu at-tahrim Allah ta'ala yace daraballahu matalan lil ladina kafaru Allah ya buga misali na waɗanda suka kafirta imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lutu kana ta ta hata abdaini sun kasance suna aure karkashin wasu bayi guda biyu min ibadina salihaini daga cikin bayinmu nagari fa khanatahuma amma sai suka ci amanar su kaga sun ci amana aure kenan ko shi yasa Allah ya ce to duk da wannan annabawa ne falam yughniya anhuma min Allah shay'a ba za su amfana musu komi ba a wajen Allah wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin rana alkiyama za a ce musu ku shiga wuta tare da masu shiga Allah ya gayi cikin alkur'ani cewa cin amana da yaudara wannan yana cikin manyan manyan sifofi na Yahudawa don haka Allah ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhu ba za ka gushe ba kana ta gano cin amana daga gare su suwa yahudawa Allah yake magana illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su waɗanda suke da riƙon amana amma dai mai yawan su mai yawan su maciya amana ne mayaudara ne maha'inta ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa cin amana sifa ce daga cikin sifofin munafikai ya ce alamatul munafik talat ko ayatul munafika wani hadisi alamomin munafuki guda uku ne cikin alamomin nan idza atumina khana in dai hakka bashi amana ka yadda da shi to sai ya ci amana munafiki yana cikin abin da ya shahara da shi shine cin amana to yanzu tunda mun ji ko menene cin amana kuma ga ayoyin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka haramta cin amana suka nuna munin cin amana cewa mugun abu ne bala'i ne mai kaiwa wuta to me ke kawo cin amana a cikin a tsakanin ma'aurata ko kuma kamin in gayi abin da ke zama sanadiyan cin amana tsakanin ma'aurata bari in gayi kasusuwan ita cin amana cin amana tsakanin ma'aurata kashi-kashi daban-daban ne kala-kala daga cikin kalolin cin amana tsakanin ma'aurata akwai abinda ake ce ma alkhiyanatul basariya cin amana ta gani yaudara ta ido ma'ana mace ta ce tana kallon abinda bai dace ta kalla ba a cikin zamanta na aure wannan cin amana aurenta ne take shi kuma wannan ana samun shi tsakanin kallon fina-finai na batsa duk wadda za ta zama mai aure amma tana kallon fina-finai na batsa tana kallon wato wasu kattai kamar misalin irin waɗanda za su zura ma kattai 'yan fina-finai ido suna kallo ita mai aure shi amma sai ka tana wallahi tallahi ni alinuhu birge ne yake to kin ci amana aurenki inda ke mutum ne ya kirki ce kin san darajar aure kin san mutuncin aure kin san matsayin aure babu yanda za a yi ki zira ma'alinuhu ido ki dora kallon shi har ya kai ya shiga zuciyarki yana burge ki fiye da yanda mijinki ki burge ki lokaci wata ta ce ita adam izango ke burge ta wata ta ce waye sauran inuwa m ko ko m inuwa yawwa m inuwa mawaki ne ba dan filin bane shi to sai wata ta ce ita inuwa m ke birge ta wallahi ita inuwa m kawai shi ke birge ta ko kuma ta ce a dogon jako a do ko sharif m to da dai sauransu idan aka samu mace a cikin gidan aurenta tana yawan biye 'yan fina-finai da kasan da cewa akwai matan da suke kaiwa ga kashe aurensu ma saboda son waɗannan wallahi wasu mata son da suke mutu da gaske ne ba wai wasa ba akwai matan aure wanda suka sha kashe aurensu bayan sun kashe auren kuma su tashi su ɗauki duwawu su ta yi su tarbarsu ta yi ta wahala ta shiga mota ta hau a daidaita ta hau kabu-kabu ta yi ta yawo wai ita neman wata je neman inuwa yam ta je don haka ita wallahi tallahi inuwa m ya shiga zuciyarta sai ta gano inuwa m kawai ta dawo to wannan yana cikin cin amana aure ya zama kin kulla wata alaka wadda shari'ar musulunci bata yadda da ita ba a wajen aurenki alakan nan koda ta hanyar ido ne wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an rubuta ma dan adam kasan shi na zina kuma ba makawa sai ya cimma wannan kaso nashi babu yadda iya dole ne sai ya cimma wannan kaso nashi sai manzan Allah ya ce ido yana zina zinar ido shine kallo hannu yana zina zinar hannu shine tabawa kafa tana zina zinar kafa shine tahiya kunne yana zina zinar kunne shine mi shine sauraro don haka wannan wani kaso ne na zina cin amana aure ne yaudara ne mutum yana namiji yana tare da matashi a gidan aure kawai sai ce wallahi tallahi ni cikin mata yan fina-finai wacce mace ce mashahuriya mu irin nada ne muka sani can baya irin su salma kwankwan sangaya da sauransu wai na yanzu na zamani to koma wace ce dai kawai sai wani mutum ya zo ya ce shi wallahi tallahi wance birge shi take birge shi take yi to ka san da cewa akwai mazan da gaban matansu ma za su haɗi musu cewa wallahi ni waccan tana birge ni cikin funafi cikin yan funafi ne kan sai ga sunan wata cikin yan funafi ne ya ce birge shi take to saboda kallon da yake mata kai wai a shari'a mu ta musulunci daidai ne mace ta zura ma namiji ido ta yi ta kallon shi to shi kuma namiji daidai ne zura ma mace ido ya ta kallon ta ararren makarantu ayoyin da suka haramta mace ta kalli namiji namiji ya kalli mace
وقل للمؤمنين قل للمؤمن وقل لل- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم karabi alaram ذلك أزكى لهم na'am إن الله خبير بما يصنعون wato wannan Wato- ayar ta farko ita ce ta fara dawa da maza kullil mu'minina Allah ta'ala ya ce ma annabi ka fada wa maza masu imani ya guddu min abasarihim su dora rumce ganin su su dora kiyaye idan su a musulunci ba daidai bane namiji ya kalli wanda ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama a yanda ya ga dama ba daidai bane akwai kallo wanda yake na larura akwai kuma kallo na bukata malamai suka ce cikin misalin kallo na larura akwai likita an kawo mai mace shi zai mata magani kuma babu na mace wanda za ta mata magani kaga nan zai kalle ta kallo na mi larura akwai kuma na bukata kallo na bukata shine kamar ɗaliba a makaranta za ka koya mata karatu dole sai ka kalle ta wannan na bukata ne ya halatta amma dai kallo na ba cdd ba saɗaɗa kallo na sha'awa kallo na ka tado makanka fitina kallo na ka ji ta burge ka ta sika ka ta shiga cikin ranka to wannan yana da doka a shari'ar musulunci Allah ta'ala ya ce a faɗa wa masu imani su kiyaye don haka in dai kai kana cikin masu imani dole ne ka kiyaye wannan to gaba sai ya ce min وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر da منها Allah ta'ala ya ce a gaya ma mata masu imani su ɗora rumce idanunsu su ɗora kame ganinsu ba ana nan ta ɗora ta sha da rantaccen ido ba a ta ɗora kame ganinta in ba gani na ba zata ba to haramun ne ki zira ma namiji ido kin san wasu mata ji suke wai a Allah ya haramta ma maza ne kallon mata amma su mata bai haramta musu kallon maza ba yasa duk kone da ta sha sai ta kalle mazajen da ke unguwa kafsan nan ta wuce wallahi wasu masu katuwa haka nan suke in ta shawo kana kawai kana ganin ka bata ga kowa ba kamun ka ce mi hatta kalli gaba ɗaya wanda ke zaune da mai hada riga da mai canwa riga da mai jan riga da tikeke da ɗan sharaurayi da dogo duka ta gansu kuma saboda kisisiniya irin ta mace wallahi sai ta nuna kamar bata damu da su bata gane su ba amma da ta shawo kwana duwan da ke kwanan ta jima da kallon shi idan ta dal kagansu daga baya kawai sai ta juya kuma kawai ba amma mata cikin lissahin ta to Allah ta'ala ya ce mata su ji tsoron Allah ka san duk inda ka ga mugun abin zina ko cin amana a cikin gidan aure to cikin babban abin da ke jawo shi akwai wannan idon inda ma makamin ya Allah yake da baki zalunci mijinki ba amma kin ga wannan idanun naki kwazazzaban bala'i ne in baki sannu ba yana iya tullaki jahannama Allah kiyaye saboda haka mu kiyaye ganin mu a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mu da cewa ido suna da yaudara akwai yaudara ta ido wadda daga wannan yaudara ta ido to ana iya amfani da ita a cimma yaudara ta zaman aure ya alamu kha'inatal a'yun يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah ta'ala ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san ha'inci da yaudara irin na ido irin wato malamai suka dora fasara yaudara ido shine ya dan kallo kilis sai maza ya boye kamar bai gani ba to irin wannan yaudara da cin amana wanda ido ke yi Allah ta'ala ya san da shi wa ma tuqfi sudur kuma Allah ya san abin da kirar za su ke boyewa dan uwa daga cikin kalolin yaudara akwai yaudara ta ji yaudara ta ji shine mace ta dora sauraron maganganun wasu kattai a matsayinta na macen aure tana jin daɗin maganganun nasu musamman ma tare da kafofin sadarwa yanzu kana samun macen aure wadda tana abokar tare da wasu kattai kuma in suka mata bukal in ta saurari sai ka tana ta maimata magana wai ya mata magana ya ce wallahi ita ita macen kirki ce ko ya yaba ta yabo musamman ma irin matan da suka yi rishin sa'a mazajen su ba su yaba su mazajensu ba su yaba su ba su gaya masu maganganu masu daɗi to in ta samu wani a facebook ko ta samu wani a whatsapp yana gaya mata magana mai daɗi shi nan kawai wannan magana ta gane mata suratul fatiha kullum sai ta yi tilawa da ta ga mijinta ta kawai sai ta zauna gehe ta kunna yana ke wallahi wance wallahi allah ya maki kaza kaza tana dariya tana dan washe baki tana dan mulmushe ido to wannan yaudare wannan shi ma cin amana ne na gidan aure duk lokacin da yaman za ki kalkada kunnen ki kina sauraron bokal-bokal na kattai har wasu kattai irin-irin sakarkarun mata waɗanda ba su da addini masu kama da dabbobi masu rayuwa wadda ba irin ta musulmai ba irin ta gwarawa irin ta turawa irin ta wanda babu addini tare da su sai ka samu wata wai gidan aure take amma za ta iya ɗaukar hoton jikinta ta ɗora a ina a facebook ko ta ɗora akan tiktok ko ta dora kai wata ma saboda bartaya ita da mijinta suke tiktok da abin da suke gidan aurensu watsawa suke wai ga sanan za su ci abinci su tashi ta da washi take wa wani irin soyayya ne suke yi su wasu gwandan soyayya ne wasu irin tantabaru ne su wanda ba taban irin su ba wallahi tallahi wannan sokanci ne wawanci ne yana nuna ku a gidan aurenku in ana neman bartayayyun ma'aurata wallahi da an zo gare ku an zo ƙarshe rayuwa aure da rayuwa ce ta sirri amma sai ka samu wasu wai tiktok ko abincin za ta ci ita da mijinta to jama'a yan tiktok gani nan ni da mai gida na za mu ci abinci wallahi yau dai ka za ce muka dafa bismillah ko haka za ta ɗan cakoro wata sai ta ɗan cakoro abincin sai ta ba mijinta ga baki wai tana nuna ma sauran 'yan tiktok wayan da ake rayuwa aure ka ji ballaga zabban za da wuri wa ya gaya maki haka na ake yi wannan cin amana aure kuke ba ku girmama aure ba rayuwa aure jikiji ba da dariya haba tuba za ki ki daina ba abin dariya ba ne tuba ake son ki ki daina Allah ta'ala da yadda ya aure sai ya kira aure da suna misakan galiba ko? misakan galiba alkawali mai kabri mai girman gaske tsakani da Allah akwai wanda ba su ɗauki aure ba misakan galiba sun ɗauke shi kawai abin wasa kuma yanzu akwai 'yan budurwai wanda su ba su yi aure ba amma suna biyar tiktok in sun ga mace da mijinta a tiktok suna watsa kansu wai abin burge su wata hatta makanta alkawali ita ma da ta aure haka za ta dore saboda jahilci yau ai wannan dabbanci ne a ce duk motsinki cikin gida gaba daya akwai wadda wallahi kullum ma abincin da za ta ci ko zazahe za ta ci sai ta ɗauko bidiyo ta ɗora a tiktok ko ta ɗora a whatsapp amma tana to yan gurub bismillah ku yau dai abincin namu ba mai daɗi ba ne duka ɗan zabo ne muka soya eh bismillah ku munafuka so ne kike ki ɓata ma wasu rayuwa aurensu ki nuna masu su ba su cin zabi ko so ne kike ki kashe ba wata aure don akwai jahilan mata wanda da ta gama a guruf an watso shi kan nan ita ranta haya ɓaci ka mu dai muna dai wani aure wallahi shi kan nan mijin ta bawan Allah yana ta fafataka da kokari wajen ga ya kyautata mata ya samo masara an yi sauha da dal dan da koni ya sha mari an tulla mai buhun masara yana ta kokari akan ya kawo mata da ya kawo sai ta rena yau yau ma masarar ce za a ci ko ka wannan da ya lamari dai Allah da ya kyauta shi nan ƙarshe sai ki zama zakkan mata wallahi tallahi sai ki zama ɗan wuta butulu wadda ba ta gode ma mijinta mijinki yana kamar ya kashe kanshi wajen ya kyauta ta ya kawo maki abinci ke kuma idanki yana can yana kallon wasu kunnanki yana can yana sauraron wasu kattai suna maki bokal suna turo maki sako iri-iri to akwai cin amana wanda ake yi ta hanyar kunne kaga wannan kunnan kaga wannan kunnan wallahi duk wanda kunnan ta kai ta wutar jahannama sai ta gure inda ma Allah bai mata kunne ba a rayuwanta inda ma ta zauna kurma daga cikin wato kalolin cin amana a zamantakewa aure akwai cin amana al-khiyanatul qawliya cin amana ta magana wata fa saboda girman kanta ita ba ta iya faɗa ma mijinta maganganu masu daɗi kuma ta yi ta zargin shi shi yaƙi nuna mata ƙauna in yaƙi nuna maki so ke ba ki nuna mai ko kuma cikin kuwa aka yi wahayi aka nuna cewa shi aka ɗora mai nuna ma wani ƙauna ai zamantakewa ta aure association ce haɗayya ce tsakankaninku ke ki kawo gudunmuwa ki shi ya kawo naki in kin gano mijinki yana da tangarɗa ba ya yaba abu kaza to ke ki ɗora yabawa in kin gano mijinki ba yaban ki sai ki dora yaban shi watakila in kina yaban shi sai ki tuna mai cewa ya kamata ke ma ya dora yaban ki amma yanzu mata da yawa suna nan suna kuka ni dai wallahi matsala ta da shi sai in sha wahala in yi awa ina kwalliya amma ba abin da ya dame shi sai zama wannan shine matsalan ta amma kuma can a facebook ko a tiktok ko a whatsapp zaka same ta can tana yaba wasu kattai cikin guruf tana tare da wallahi uncle wannan sitil naku yayi kyau wallahi yayi me yasa ba kice ba mijinki hakan wannan cin amana ne kike na magana akwai maganganun da maccan aure in ta saki ta faɗa ma wani su wanda mamijin ta ba wallahi ta ci amana aure wata maccan aure ce amma in ta zai sayan albasa me albasa take kaririye ma murya wallahi ga albasa ta yi arha ina kuke tsawo shi kenan shi kuma mijinta in ta dawo gida tsawa take mashi yau baban bara'atu ba sai zana cewa kaza kaza ba za ka ji tana ma mijinta maganganu masu kaushi amma kuma shi mai albasa tana karya mai murya tana ma mai albasa ya siririyar murya to wannan ma cin amana ne na zamantakewa aure haka ma a kotan namiji akwai namijin da in ya taru wata ɗan budurwa bisa titi kaji ya ishi ya kashe murya yana mata kalami suka ribin wani sahabi ne ke magana amma in ya zo ya tar da matar shi to shi gidan shi kamar kwamfani na soji kawai tsawa ce kai ni kamar sahabi na nashi da yanzu na hanyar ke gama abincin bugon to wallah kin san ke da ma kake kwallon lalala haka zai ta haushi cikin gidan shi ya takwabto magana amma da ya haɗu da mai awara ko mai dawo eh ɗan mata ɗan mata yana yana tantan baki yana gaya mata to wannan cin amana ce kake yi ta aure shine alkhiyanatul qawliya akwai cin amana ta magana maza suna yi mata ma suna yi wannan ya kamata duk mutumin da yake girmama aure aure yake da daraja a cikin zuciyar shi to ya kiyaye kan shi game da ire-iren wannan kalolin cin amana ta je ka samu wata mace kai ta faɗa mata maganganu wani mutum matar shi tana kuka da shi bai kyauta zamantakewa da ita amma wallahi in ya samu wata budurwa a waje ko wata mata ya dora ziga ta ya dora ziga ta sai ta ji kamar ta tashi sama ya dora gaya mata maganganu ita kuma shi take haka Allah ya halice shi shi kallon sai ta dora son shi bata san wannan katon banza bane da ya auro ta ita ma ya gama da ita ba ta ƙara jin irin wannan maganganun cikin kalolin yaudara akwai alkhiyanatul kitabiyya cin amana na rubutu da yaudara wata mace wallahi tana busa gadon aurenta tare ma da mijinta tana busa gado kwance tare da mijinta amma tana rubuta ma wani kato mai saji na kalamai masu daɗi irin wannan zamani na kafofin sadarwa wallahi akwai kai an sha kama mata an sha kama mata suna magana da wasu kattai amma su yi ƙarya su ce wasu ‘yan uwansu musamman ma irin matan nan wanda tun suna budurwai ba su zauna kurin ba sun yi saurayi ya kai goma kasan wata ji take wafarin jini ne hakan ita kamar tunkiya saurayi ya yi goma sai ka ce akuya wanga ya zo wanga ya zo wai hatta kama take wallahi ni samarin ma da ke gare ni na ma rasa ba zan zaɓa cikinsu wata ji take wani abin ƙwarai ne hakan ita ta mai da kanta kawai akuya duk kwanar ta sha dubur surin da ya zo kawai shi kannan sun suna ta zai ta wannan ba daidai bane ba kuma wannan yana daga cikin matsalan shi yana tasiri a cikin aurenki bayan kin yi aure wasu kattai sun samu lambaki tana yiwa lambar da kike amfani da ita kin kina budurwa hakki aure ita ce lambaki to kin yi ta basu kin ta rarraba lambaki kai wata fa saboda kasan dai kawai kike banza ce ba addini ba hankali ba sanin daidai ita da kanta za ta shiga cikin wata group kuma group ɗin akwai mutane kowane iri wai ka ji tana raban lamba kamar tana raban cingam to ga dai lamba ta nan wadda ke so sai ya dan tuntube ni ka turobansa ce da zero week da kaza da kaza sai ta karanto lambar ta ba mutane ba har aljannu ma sai su dauka su kira ta ba ku san yanzu wannan tiktok din da whatsapp din na ba har aljannu suna yi sai ki je ma watakila aljani ne kike ta yake ta yaudaran ki yana ta ha'intar ki ya gano ke so kan yaci saboda haka akwai waɗanda suke rubuta message su ta hanyar message ne suke cin amana aurensu ko namiji ko mace sai ya samu wata yana rubuta mata mesajojin da shari'a ba ta yarda ba matar shi ce ya kamata ya dora ma irin wannan mesajojin to saboda tsananin yaudara ta yi yawa ta zamantakewa aure wallahi tallahi akwai matan aure wanda suke ɗaukar hoton jikinsu a cirara su tura makattai a waje wallahi akwai matan aure a gidan aure wata sai ta shiga makewa ta yi cirara kawai sai ta makanta hoto wata kuma ta makanta bidiyo a wannan ɗan bidiyon guntu sai ta aika shi ta wazaf ta aika shi zuwa ga wani ƙato wai shi ƙaton sun ƙulla alaƙa da shi har ma neman yake ta kashe aurenta ta fito zai aure ta haka kawai yanzu mutum yana zaune tare da matar shi shiga tana ta mai kumbure-kumbure ba abin da ya faru wai kai wani ƙato ne ya zugo ta can cikin wazaf shi gaskiya inda yana yiwa da kamata a ce duk macen aure ta raba kanta ta shiga kafofin sadar wannan saboda ba a iya kiyaye sharrin su da matsalolin su ba a iya kiyaye su in dai hakki na shiga wallahi ba ki iya kiyaye kanki ko ke ce na na faɗi mutu a wannan zamani in dai hakki na shiga sai kin haɗu da wasu matsaloli sai kin haɗu da wasu bala'o'i yau yanzu da kattai ma ke da kwai masu comfort zone numero akwai maza akwai mata wanda kawai zaune suke suna kwamfozon nimeru kawai ka kai suke rubuta lamba su ce to bari in gani gome ya tara da shida sha uku hudu takwas biyar ɗaya kawai sai ya kira da ya kira alo da ya ji muryan mace shi nan an waɗo daidai amma da ya ji kato ne sai ce erar ce ba kai nake kira ba wallahi akwai mazan da haka ne aikinsu shi yasa wata mace tana gidan aurenta ba ta da alaka da kowa amma kawai sai ta shiga tana kiranta akai akai to akwai ɗayan banza ne wanda su aikin su kenan akwai cikin mata su ma wanda haka suke lalabe suke suna neman samari suna kwamfozon nimero in ta kira ta ji an dace da kato ne shi kan nan abin da take nema ke amma da ta ji mace ce sai ta ce kuskure ne ba ke nake nema ba to Allah kiyaye daga cikin kalolin yaudara da cin amana akwai alkhiyanatul jasadiyya cin amana da gangar jiki to ita wannan ita ta fi girma kamar wannan misalin da na bada nake dauke wani shashi na gangar jikin ki ki tura ma wani katu to shi wannan ko budurwa ce ke haramun balle macen aure ki dauki shashin jikin ki ki aika wannan karuwai su suke irin wannan kasuwancin yanzu a wannan zamani saboda tsananin yanda kafofin sadar wannan suke suka zama fitina da bala'i jiya jiyan nan muke hira ake ba mu labarin wata macen aure a nan cikin garin maraɗuwa wadda ta fito ta fito ta ce maɗan a daidaita ya kai ta wani wuri wai inda ya kai ta kasa unguwan na inda ake inda matasa ke ce mai dubai ko ai da an ce dubai kasan can wajen iska ne to can ne kawai sai aka kai ta wai shi ɗan a daidaitan ya ce tun da ta ya ɗauko ta take ta waya da wasu ɗattai take eh ga nana yana take ta waya ya ce ko da ya kawo ta sai ya ga gidan karuwai ne ta shiga kuma ga katon da yake waya da ita ga yanan bakin ƙoha yana jiran waya haya ya ɗauka ta wani ɗaki gidan karuwai ya kira matan aure su zo ya zina da su ya sallame su ƙarshe su koma gidajensu to irin wannan afirkin tana nan ana yi kattaike da kwai gogaggun mazinata wanda suna kiran matan aure wallahi tallahi sai ga mace da kamalanta da hijabinta da kaftuwanta ta shiga a daidaita ta tafi karɓa kiran wani ƙato shi mijinta ta ci amana shi ta ce mashi wai ta tai ta dawo ko ta ce ta je ta yi gaisuwa ko ta je ta dai yi mai wata ƙarya shi yasa yanzu macen aure ya kamata kita ka tsantsan in kika ce ma mijinki kin tafi wuri kaza to kakke yarda wani dalilin ya sa a jaki a ce bari a je wani wuri dirar da ya haɗu da ke ba wurin da yake tsammani ba wallahi bai yarda da ke bai yarda da ke saboda za ki ce ma mijinki kin tafi wajen biki gidan wanci daga can wajen bikin watakila wasu danginki ko yan uwanki kawai sai su ce a ya kamata mu biya ganin wance ba ta da lahiya ke kuma da yake baki da kai baki da lissahi sai ka ce eh mutai eh mutai bududun bududun sai ka tafi in kika tashi kika tafi kika bi su sai ai ka tare mijinki yana shawo kwana sai ya ganki daidai cikin wata unguwa inda ba nan kika ce mai ba kwata kwata babu alaka da inda kika ce don Allah ya za a yarda da ki wace muhujja zaki bashi sai ke ce a'a wato su maralliya ne suka ce mutai mu gano maralla daga ran nan tana yiwa shiga shakkunki musamman tare da yanda zamani ya lalace yanzu ko da mijinki ya yarda da ke to kin dan sanya mai shakku dai akan ki ya kamata macen aure ta yi taka tsantsan in kika ce ma mijinki kin ta wuri kaza to kawai wannan wurin zaki a kada a raya babu wanda zai jaki ki je wani wuri daban in kika kiyaye wannan to kin kiyaye mutuncinki amma in kika yarda ke duk ma inda ta fada rataya ce in kika ce za ki tahiya gaisuwa to daga gaisuwa aka ce za a wuri kaza sai ki ce mutai za a sayan takalmi mutai za a sayan kaza mu je ke yan kai jani talauci to wallahi tallahi za ki iya sanya mu bijin ki shakku a kanki don irin wannan zamanin da yaudara ta yi yawa da cin amana yayi yawa ba yayyewa ki ce ma mijin ki kin tahi zariya kuma ya haɗu da ki kohar yamma ki ce kuma kina da uzuri to tana cikin yaudara ta aure yanzu yawanci matan nan masu hitawa daga gidajen aurensu suna shiga a daidaita sau to aka ɗauko muku zance yan a daidaita sau sai a hankali amma abin da zan rihe magana ta a shi a wannan ɓangaren shine akwai wata mace wanda shi ma wannan wallahi ɗan a daidaita sau yake faɗa mana da bakin shi ta shiga a daidaita sauran shi ya ɗauke ta yana ta yawo da ita sai da ya gama yawo ya gama yawo ya gaje ce ke dan Allah ke ta haka nan ni na gaji ina ne za a je ki karshe sai ta fito sai ta buɗa mai sakon ta nuna mai kuɗi yan goma goma sabi ƙararau sai ta ce wallahi tallahi ita mijinta ne a aure ta ita amarya ce ma ba a jima da yan auren ba duka yan watanni da yan auren amma mijinta yana ya mai ta yi ta yi ya zo ya ki zuwa ita kawai nan ba inda za ta ta fito ne kawai neman namiji wanda zai biya mata bukata ta ce tsakaninta da Allah ko nawa ta ce maɗan a daidaitan nan ko nawa kake so wallahi zan baka kaga kuɗi nan wurin ta ce mijina yana turo mana duk abin da nake so na kuɗi kawai ni ba abin da nake so shi nake son ya zo shi kuma ya ki zuwa ya ce aikin su bai kare ba ni kuma ina da bukatar ɗa namiji saboda haka na huto dan a daidaitan nan ya ce yin ta sallallami ya ce to wance ki yi haƙuri ni dai ba fasiki ba ne kuma ban iya wannan harakokin ba yanzu zan taimaka maki in maida ki bakin ƙofar gidanki ya ce ya ɗauke ta ya maida ta bakin ƙofar gidanta yau ai wani za ta nema wani za ta nema saboda haka yanzu da dama daga cikin matan aure kun san da cewa zinan mata aure ta yi hatsari kuma ta yi sauƙi ta yi hatsari saboda ita zina ce wadda take dauke da cin amana kuma take dauke da kokarin cakuɗa dangantaka amma kuma yanzu ta yi yawa kuma ta yi sauki saboda ita macen aure in ta lalace ta so ta yi zina wahala ke da kai kame a gano ta tana yiwa ta jima tana yi ba tare da an gano ta ba wata mata taɓa faɗa ma ɗan adaidaita irin wannan magana sai ɗan adaidaita ya ce yau wance ba ke bace wance hajiya wance ba ita ce kawai ina ka sani sai ce mata a ai ba ke ba ɗiyanki kaf na san su kina da wannan da wannan da wannan da wani kuma ke mijinki wane ne ya gaya mata har sunan ubanta ya ce mata don haka a ɗore kiyayewa a yi taka tsantsan duniya yanzu ta wuce yadda kuke lissafi sai kuna ganin kun zo inda ba a san ku ba za ku iskanci alhali watakila ma wanda zai iskancin tare da ku watakilan shi da kankan shi ma ya san ki to in mutum bai ji tsoron Allah ba to zarcin duniya yake fara cin mashi kamin na lahira saboda haka lokaci ya riga yayi kuma ga malamai dimbi ba da haka ba da ina so in karanto to tunda na ga yi yaudara ta aure da cin amana to menene dalilan da suke sanya ta ai ba kan banza ba ko akwai dalilan da su ne suke haifar da wannan matsalolin mace ta ji ya kamata kawai ta cuci mijinta ita ba ta rabu da shi ba tana ta zama da shi amma tana can tana ta abubuwanta shi ma namiji ya ji ya kamata kawai ya ci amanan matar shi shi bai rabu da ita ba amma yana can yana ta cin amanata yana alaka da wasu mata na daban me ke kawo haka nan akwai wasu dalilai wanda su ne suke haifar da haka sannan kuma menene magani wace hanya za a bi a magance to duka wannan lokaci ba ya isa amma zan gai guda biyu daga cikin dalilai daga cikin manyan dalilai shine aikin gwamnati da mata suke yi yanzu mace ma'aikaciya tun da sassa kin huta kin bar mijinki shi ma ya huta ko kuma watakila shi yana gidan ke kin huta shi yana da buƙatar mace ke kuma kina can kina aiki ba dole ne mu wata batun da ke ma'aikaciya ce sai ke ga ya ci amanaki wata macen ma lokacin da tattahi aiki a nan gidanta a nan bisa gadanta mijinta zai je ya kawo wata mace wallahi tallahi ke kin hihita aiki da neman kuɗi akan mutunci da zama aure saboda haka ke ma'aikaciya ce dalilin kasancewa ke ma'aikaciya kawai sai mijinki ya ci amanarki ko kuma kotan namiji kai ma'aikaci ne ma'aikaci wanda ya ba aike shi gata da girma sama ga gidan auren shi dalilin ba ka da lokacin matarka sai ta je ta nemi wani wanda yake da lokacinta wannan yana cikin manyan dalilai wanda ya cin amana da yaudara ta zamantakewa na aure ya yawaita yawanci yanzu aiki mata sun ba aiki gaba sun ba shi fawa sun ba shi daraja sama ga daraja aure in wata in maka mata magana kan aikin ta wallahi sai dai wannan auren ya mutu kayi kaɗan ka sa mata doka ko ƙaidi akan aikin ta to kaga kenan shi kuma ga ya baya son ya rabu da ki kawai sai ya je ya samu wata madadin ki kaga wannan aiki yana cikin manya-manyan dalilai lokaci baya isa a yi shari'i amma dai ku rike cikin kanku aiki yana cikin waɗannan dalilan masu girma wallahi yana cike don haka duk ma'aikaciya mace ma'aikaciya ya kamata ki tsaya ki tsari da kyau yanda za ki ɗora gamsar da mijinki kuma kina wato biya mai bukatun shi aikin ki bai hana ki ba ki biya mai bukatun shi ki gamsar da shi in ba haka ba wallahi sai ya nemi madadinki wallahi sai ya nemi wata madadinki ko da bai yi babban yaudara ba to ya yi ƙaramar yaudara daga cikin dalilan da suke kawo wannan na ce zan gaye guda biyu kacal in tsaya haka na ana ta jira daga cikin dalilan da suke kawo wannan yaudarar akwai sauye haƙƙi cikin zamantakewa aure duk mijin da yake tauye ma macen shi haƙƙinta tana fafatuka wajen neman haƙƙinta ba ta samu to za ta nemi madadin shi duk matar da take tauye ma mijinta haƙƙin shi na zamantakewa aure ya zama na ita mace ce mai girman kai mai jiji da kai mai sharuɗa mai dokoki ita mijinta ne amma sai ta samu dokoki da sharuɗa kamar an buɗe bulugul marami in ta kafa karanto mai sharuɗanta to wannan girman kan da ke gare ta da sharuɗa da jiji da kanta sai ya je ya nemi wata wadda ba ta da girman kai shikenan ke ya bar kenan kina ta kumburi cikin gida to don haka da a ce mace da mijinta a cikin zamantakewa su ta aure kowa zai ba auren mahimmanci ta yadda za su tsaya su yi rayuwarsu tsakaninsu da Allah su biya ma junansu bukata to sun toshe kohon shedan babu bukatar sai ya ga ya tahi ya nemi wata madadinki baki da bukatar sai kin je kin nemi wani madadin shi don haka dai muna fatan Allah ta'ala ya tsare auratayyanmu game da cin amana da yaudara waɗanda kuma suke fama da wannan Allah ta'ala ya sa su tuba su daina duk macen da take zama aure amma tana zina a waje ko tana wata mummuna alaka da wasu kattai wadda ba mai kyau bace to wannan ta kama tafarkin shiga wuta wallahi ta kama hanyar shiga wuta in tana yiwa Allah karbiran ta bisa hayya wannan yaudarar da take ta tafi wajen tayo kamin ta dawo Allah ya kashe ta Allah kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah